نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa kamar yadda gabatarwa ta gabata daga bakin babban malaminmu sheik malam gali allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa lafiya za mu gabatar da 'yar ƙwarya-ƙwaryar muhabara ko tunatarwa bisa munasabar aure ta ɗaya daga cikin 'yan uwa da Allah maɗaukin sarki ya azirta shi da shi mane masa addu'a a karan farko Allah maɗaukin sarki ya sanya albarka a wannan aure da za a yi Allah maɗaukin sarki ya ba su zaman lafiya ya sanya arziki mai ɗorewa a ciki to kamar yadda aka ambata min cewa za mu ɗan tattauna ne a takaice akan abin da ya shafi matsala ta aure dai tunda bayani ne da yake da alaƙa da aure to auren dai akan sa za mu yi magana insha Allah ta'ala to amma kamar yadda a jiya da rana muke tattaunawa da malam a kusan shekaru talatin ko fiye da haka daga lokacin da lakcoci suka fara yaduwa a ƙasar hausa tun shigowar sunna da karfafarta za ku ga ana ta yin lakcoci akan abin da ya shafi aure kusan alhamdulillahi idan aka samu munasaba irin wannan ɗaya daga cikin yan uwa zai shiga daga ciki za ku ga an shirya masa walima irin wannan an gabatar da muhabara akan aure to kuma kusan duk abu ɗaya ne ake tattauna shi a kusan muhabarar da ake kusan duk abubuwa ɗaya ne ake ta maimaitawa galibi za ku ga ana tattaunawa ne a kan aure a hukuncin aure yadda ake zaɓar mace wacce irin mace kamata ka aura hukukun zaujain da sauran irin waɗannan abubuwa za ku ga duk su ake tattaunawa kusan abin da dai ake tattauna shi shekara talatin alalakalla ya kamata a ce ya tabbata a cikin zukatanmu ya kuma tabbata a kwakwalenmu to amma sai dai abin da na la'akari da shi shine tsawon waɗannan shekaru da ake waɗannan lakcoci da mahabarori da karantarwa da ake ta yi a kan aure sai dai idan maka yi la'akari da abin da ke faruwa a ƙasar hausa a kan auratayyanmu to ban sani ba ci gaba muka samu ko ci baya abin da nake nufi da wannan shine idan ka kalli zamantakewar aurenmu shin aure ƙara ƙarfafuwa yake yi da danku ci gaba da ɗaurewa ko kuma ɓallewarsa da suɓucewarsa da sakacinsa ya fi yawa za ka fahimci haka ne idan kana ziyarar musamman gurare na shari'a idan kana zuwa kotuna musamman kotuna addinin musulunci za ka ga mafi yawan shari'a da suke gabatarwa shari'a ce ta shafi aure mafi yawan abin da ake tattauna ta a kotunanmu matsaloli matsalolin da ake tattauna matsaloli ne na aure saki rashin ciyarwa rashin kaza rashin kaza da sauransu hakanan malamai masu fatawa za ka ga su ma inda suka fi samun fatawoyi da kuma wayoyi da aka fi buga musu da sulhu-sulhu da suke za ku ga sun fi akan abin da ya shafa aure ga malam nan a zaune shi ne abin da ya fi yawa to sai mu ga alhamdulillah aure dai ana ta yinsa to amma babban matsalar shi ne yana zama ko baya zama shi ne matsalar bbc hausa a shekara ta takwas sun yi wani bincike akan abin da ya shafi matsalolin aure a ƙasar Hausa. Hakanan jaridar Premium Time su ma sun yi makamancin irin wannan binciken akan abubuwan da kan jawo matsalolin matsalolin aure a ƙasar Hausa. To su BBC kusan abin da suka fitar a wancan lokaci suka ce a duk aure da za a yi a ƙasar Hausa kusan idan za a yi aure dubu a shekara ko a yi aure ɗari a shekara suka ce rabin auren nan lalacewa yake abinda binciken sai nuna musu kenan sun yi bincike ta hanyar tattaunawa da magidanta da mata da samarin da suke niyyar suke da niyyar auren da sauransu to da ka suka gano cewa kusan duk aure da za a yi shi mukaddara za a yi aure guda dubu ɗaya a shekara ɗaya to guda ɗari biyar a ciki lalacewa yake gaba ɗaya igiyar ta katse auren ya gama daga nan sauran ɗari biyar ɗin kuma su ne za ka samu akwai 'yan matsaloli a cikinsu yau ana kotu gobe ana kaza yau ana sulhu gobe ana kaza gashi nan dai ‘yan kaɗan ne daga ciki bai fi ce kamar guda hamsin ko guda ɗari a cikin dubu ba za ka samu alhamdulillah masha Allah babu wata matsala a ciki wannan maganar da nake faɗa duk wanda yake zaune a nan wajen ya san haka abin yake ɗaya daga cikin babban abin da ya fi damun ma ƙasar hausa shine mai yawan mace-macen aure yawan zaurawa yawan kai ƙararraki abin da ya shafi aure kwanakin baya muna hira da wani a nan ungon yake ban labari cewa wai su binciken da suke ba san shi da suke binciken ba ya ce wa binciken da suke nan iya ƴan tsokokun area mu sun gano akwai zaurawa ko guda hamsin da biyar cin mu ko guda nawa ya ga mu wani adadi ne mai ɗaura kai a lokacin to ni ban san da shi da wanda suke binciken ba da sauransu to amma da ya ce mun sun yi bincike kuma na ɗauka sun yi binciken to babban dai abin da wannan yake nuna ƴan uwa shine akwai matsala a cikin auren mu to sai ka kalla ina wa'azin da ake ta yi akan aure ina nusarwa da karantarwa da malamai suke ta yi akan aure duk ina yake to sai na fahimci cewa lallai ya kamata a duk inda aka tara taron mata za a yi musu wa'azi abin da ya shafi walimar aure ko inda aka tara maza za a yi wa'azi akan abin da ya shafi aure to akwai buƙatar a rinka tattauna matsaloli ko kuma matsalolin da muke fuskanta a cikin auratayenmu akwai buƙatar wannan domin idan ana yin haka insha Allahu ta'ala a cikin goma zaka ga an samu guda ɗaya biyu uku haka an yi ƙoƙari an kawar da su a hankali a hankali ake ɗaukar abubuwan ake gyara su Allah maɗaukakin sarki ba mu ikon gyarawa to shi sa insha Allahu ta'ala ƴan uwa za mu tattauna ne akan abubuwa guda uku abu na farko muqaddima akan abin da ya shafi shi auren kansa abu na biyu za mu tattauna ne akan abin da ya shafi ba'adu fawaid wa samarati zawaj wasu daga cikin fa'idoji da aure yake dauke da shi zamu ji dalilin da zamu tattauna waɗannan abubuwan insha Allah ta'ala abu na uku wanda shine na ƙarshe zamu tattauna akan abin da ya shafi al-mashakil sune matsaloli da ake fuskanta a cikin aure daidai gwargwadon iko insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya mana jagora ƴan uwa mu sani cewa shi aure min sunanillahi kauniya yana ɗaya daga cikin sunnonin Allah maɗaukakin sarki a na kaunu in aka ce na kaunu shine wanda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara rayuwar bayansa ta tafi a kai ko rayuwar halittunsa gaba ɗaya ta tafi a kai wanda la ya shuddu anha alamul insi aw alamul haiwan aw alamun nabat babu wanda ya isa ya fita daga cikin tsarin auratayya daga cikin duniyar mutane ko duniyar dabbobi ko duniyar tsirrai kai kowace irin duniya ce daga cikin duniyoyin da Allah madaukakin sarki ya ajiye suke rayuwa a wannan doron kasan babu wanda ya isa ya fita daga cikin tsarin auratayya haka Allah madaukakin sarki ya kaddara rayuwar shi sa Allah madaukakin sarki yake ga mana a cikin surati yasin yake cewa subhanallazi خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون Allah maɗaukakin sarki ya kamba makansa ya tsarkake kansa ya ce subhanallazi sarki ya tabbata ga sarkin da khalaqal azwaja kullaha ya halacci komai da ka sani guda biyu komai da ka sani Allah maɗaukakin sarki ya halice shi ne guda biyu don ya nuna mana me mahimmancin aure idan ma baka gane ba sai Allah madaukakin sarki ce mai matun bitul arub daga cikin abin da ƙasa take fitarwa take tsirarwa bibi ne duk wani ɗan ice da ka sani da yake yin ƴaƴa akwai mace akwai namiji aure ne yace a mimmatun bitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamuna haka nan daga cikin ku kanku mutane haka Allah madaukakin sarki ya samar da ku bibi ne yace wa mimma la ya'lamuna daga cikin abin da ma basu sani ba ma'ana yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara rayuwar ya tafi yadda halittarsa komai ya halitte shi ne biyu halitta akwai mace akwai namiji aure ne haka Allah maɗaukakin sarki ya tsara abu yace wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun Allah madaukakin sarki yace daga dukkanin komai mun halicci abubuwa ne guda biyu biyu la'allakum tadhakkarun domin ku wa'azantu ku fada ku a sakamakon haka to wannan yana nuna maka yadda Allah madaukakin sarki ya muhimmantar da aure ta yadda dan adam bai isa ya fita daga cikin da'irar aure ba kamar yadda ka san Allah maɗaukakin sarki ya tsara rayuwarka dole sai ka shaƙi iska sannan za ka rayu dole ne sai ka kwanta ka yi bacci don kana buƙatuwa zuwa gare shi dole kana buƙatar abincin da za ka ci don ka kautar da yunwa ko ruwan da za ka sha don ka kashe ƙishirwar da ke damunka wannan duk sunna ce ta Allah maɗaukakin sarki yadda ya tsara halittar za ta tafi babu wanda ya isa daga cikin mutane ya ce ni daga yanzu ba zan ƙara cin abinci ba ba zan ƙara shan ruwa ba ba zan ƙara bacci ba idan mutum ya haka zai kashe kansa da kansa ne wanda kuma Allah madaukakin sarki ya ce wala taqatulu anfusakum to haka aure yake yan uwa shi ma haka Allah madaukakin sarki ya tsara auratayya dole ne ya kasance mutum ya tafi karkashin auratayya sannan domin Allah madaukakin sarki ya nuna mana muhimmancin aure sai ya sanya a bai yadda dan adam ya samu wanzuwa ba bai yadda dan adam ya samu bazuwa ba sai ta hanya guda ɗaya shine ta hanyar aure Allah subhanahu wataala ya kaddara dan adam a wannan duniya shine zai zamto halifa halifansa wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi me khalifa Allah ya kaddara zai sanya dan adam ya zamto shine khalifansa a doran kasa to wannan dan adam din sai Allah madaukakin sarki ya martaba shi ya kimanta shi fiye da kowace halitta daga cikin halittunsa wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kafirin mimman khalaqana tafdilan haka Allah madaukakin sarki ya ambata to Allah madaukakin sarki ya kaddara kuma dole sai an haɗu tsakanin namiji da mace sannan ake iya samar da irin ɗan adam kuma Allah ya kaddara irin ɗan adam ɗin nan baya samuwa dole shi Allah madaukakin sarki so ya ajiye a doron ƙasa domin ya zamto halifansa sai kasance babu wata hanyar da za a iya ci gaba da samar da irin ɗan adam sai namiji da mace sun haɗu dole ne ya yi wannan su inna khalaqanakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu ya yi wannan su taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa dhaffa minhuma rijalan kathiran wa nisaa Allah madaukakin sarki ya yi mana bayani cewa ana samun a yaduwa da wanzuwar dan adam ne tsakanin maza da mata ta hanyar me haduwar namiji da mace to tun da al'amarin haka yake sai Allah maɗaukakin sarki ya samar ya yadda da hanya guda ɗaya kawai ta haɗuwar namiji da mace shi ne hanya auratayya saboda me saboda samar da wannan iri mai daraja wannan halitta mai kima wannan halitta mai martaba a wajen Allah maɗaukakin sarki ‘yan uwa mu kalla da kyau za ku ga sauran duniyoyin da ba mu ba duniyar dabba duniyar tsirrai duniyar kwari za ku ga ba su da tsari irin ɗan adam wajen mai samar da irin wajen samar da iri wajen ci gaba da hauhawar halittarsu yanzu idan kana da kiwo idan kana kiwon dabbobi a gida kana da akuyoyi ko kana da raguna idan akuyarka ta haihu ko kuma tinkiyarka ta haihu yanzu da wani zai tambaye ka ya ce waye baban wannan abin da aka haifa din kaga kai tsaye ka iya fito da shi akwai wahala eh amma dai yana da baban tare da cewa dai kasancewa yanayin yadda suke bi su samar da ɗa hanya ce kawai da kowane rago ko kowane ɗan akuya zai zuwa ya zakkewa macen da ya ga dama a ciki to haka suke yaɗuwa su yawa haka Allah maɗaukakin sarki ya tsara musu amma mu ɗan adam saboda kima da martaba irin ta ɗan adam sai Allah maɗaukakin sarki ce bai da irin wancan ɗabi'a ba shi sa duk lokacin da ɗan adam ya ga wata mace yake niyyar zakke mata sai aka ce to a'a kakka je kusa da ita sai ka bo su ka'idoji sai ka bo su sharadai sai ka bo su dokoki so da ka je rinka bin su a hankali a hankali a hankali a hankali har ya je lokacin da za a shafa fatiya kamar yadda Bahaushe yake faɗa a ɗauke ta a kai su a kai ta gidansa shikenan sai ta zama to matarsa sai abin da ya gara ma da ita to wannan abin da ake bi a hankali a je nan a je nan a je can a faɗi nan a tashi nan a sha wahala yan uwa wannan shi ake kira aure shi ne abin da ya raba mu da sauran dabbobi gaba ɗaya wannan duk Allah maɗaukakin sarki ya yi mana haka ne wadda yana mana martaba da ƙima irin ta aure shi sa yin ku kalla ku gani akwai auratayya da addinin musulunci ya samu da ana yi a lokacin jahiliya auratayya ne da ake yin sa a lokacin jahiliya wasu kuma sun shigo lokacin addinin musulunci amma saboda sun fi kama da sun fi kama da a karuwanci karuwanci ko dadira dadiro duk addinin musulunci sai ya lalata irin wannan auratayya saboda so yake tsatsan dan adam a tace shi a tankade shi a yi masa a wanki sosai ta yadda dan adam zai fito ta cikin tsatso mai tsarki shi sa akwai nau'i nau'i na aure da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tara sai lokacin jahiliya akwai auren da Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da hadisi akan sa wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hani akan sa na har Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ani shigar ai da mun san shigar ko nau'i ne na aure da suke tun lokacin jahiliya shine bangi shiri in baka manda auren bangi shiri in baka manda mutun yana da ya sai ya doka ya ba wani shi ma sai ya bashi yarsa ba wani sadaki tsakani sai a yi musanyi to akwai cutarwa ta bangaren su yaran da ake aurawa addinin musulunci ya lalata shi akwai nikahul khadan shine auren daduro kawai mutum zai ruki wata mata suna yi lokacin jahiliya zai dauki wata mata ya ajiye ta kawai ya rinka kula da ita ba aure ba kuma a matsayin matarsa duk dan da za ta haifa a matsayin matarsa ce a matsayin ɗansa ne kai shi zai kula da shi shi zai dau nauyin sa idan da zai mutu zai ci gadansa haka suke a lokacin akwai nikahul badal shi kuma auren musanye wancan ya ba wancan matarsa ya tara da ita wannan kuma ya ba wancan matarsa wata adadin wasu kwanaki ko shekaru haka za su tsara to kaga duk wannan yafi kama da me harkar karuwanci to shi sa kai tsaye addinin musulunci yana zuwa duk sai ya lalata sai ya hana irin waɗannan auratayyar akwai irin auren ma da na Aisha take babu labari nikahul istibda shine kawai aure ne na kashe sha'awa wani lokaci mace za ta yi kuwa ta ce tana buƙatar maza su zo tana son ganin su saboda haka za a samu kamar maza goma ko ishirin gwargwadon wanda suka amsa gayyatarta dukkaninsu za ta ba su kanta su sadu da ita dukkaninsu gaba ɗaya idan ta ɗau ciki cikin ya girma ya isa haihuwa sai a haife shi idan ta haife shi kuma sai ta ce duk wanda suka zo suka tara da ita ɗin kuma tana ƙara san ganin su haka za su dawo kuma su zo su taru to a ciki sai ta zaɓi waye jarumi dan su a lokacin ba kuɗi suke ba ko abin da kama da ka jarumta ita ce namiji sai ta zaɓi waye jarumi a cikin sai ta ɗauki ɗan sai ta ce ɗa ya zama nawa ne shikenan sai a yi ihu shikenan ya samu ɗa kenan to kun ga wannan duk abubuwa ne da sai ka ga shi wannan yaron idan ya taso wane ne babansa na hakika a lokacin mutum goma sun sadu da babansa an same shi waye baban a ciki ba a sani ba to shi sa duk addinin musulunci da ya zo ya lalata irin waɗannan mugayen auratayyan da ake yi lokacin jahiliya yan uwa akwai auren da a sai bayan shigowar addinin musulunci ya zo amma shi ma saboda kamanceceniyarsa da irin waɗannan akwai cutarwa ta ɓangaren miji ko ta ɓangaren mata ko ta hanyar lalata tsatsan samar da ɗan adam shi ma addinin musulunci sai lalata irin wannan auren daga cikin uwa akwai nikahul muta'a nikahul muta'a auren muta'a na mutanen eh ai kowa ya san auren suwaye auren mutanen to nikahul muta'a farkon addinin musulunci yan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya halatta shi ga sahabbai saboda a lokacin akwai matsin tattalin arziki sannan wani lokaci kuma sukan je yaƙi su daɗe sukan buƙaci zuwa ga mata sai aka halatta shi amma lokacin da aka yi yaƙin khaibar shekara ta shida da cin naman jaki da auren mutu'a tare annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yasa abu talha ya kuwa ya ce duk haramun ne Allah ya haramta su duk a lokaci guda aka haramta su wasu malamai suka ce a fatuhu makka aka haramta shi ala ayi halin da ya aure mutuwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya halatta ya haramta shi za ku ga me yasa aka haramta auren mutuwa saboda aure ne da yake lalata tsatso yake lalata irin dan adam wajen samar da shi saboda abin da yake nufi shine annikahu ila ajalin aw ila waqtin muhaddad shine aure ne ko zuwa awa daya awa biyu awa uku a rana ɗaya mace sai ta aure goma da Allah me wannan me bambancinsa da macen da take yawon karuwanci mace wannan ya zo ya ce sun yi aure da ita na mutu'a na minti goma sha biyar ya je ya gama abin da zai da ita ya fito ya tafiya sa shikenan an gama aure wani ma ya ƙara dawa minti sha biyar an gama sai mutum goma sai a rana ɗaya kuma dukkanin su sunansa aure ba kuma idan ta samu ciki ta haifi ɗan nawayi to ƴan uwa barin ba ku wani misali yanzu ku kalli abin da yake faruwa a Iran duk wanda yake kallon kafafan yaɗa labarai ya ga abin da yake faruwa yanzu irin waɗannan ƴaƴa da aka samar ta hanyar mutuwa Iran in sun zamto bala'i da masifa wa ƙasar wa shugabannin ƙasar da waɗancan miyagun malaman nasu da suka rinka ba da fatawar aje a yi mutu'a da iyayensu an same su ta hanyar mutu'a ba san haƙiƙanin iyayensu ba yanzu wallahi irin waɗannan malaman masu rawanin nan za a gan shi ba su isa su yawo da shi a ƙasar iran musamman a tehran su yawo da shi a kansu ba wallahi kana cikin tafiya sai ga yawo da lalaɓo ta bayan ka ya buge rawanin ya fasa ma baki kuma ya tafiyarsa wallahi in uwa abin da ake kenan suna cikin tafiya babban malami wanda suke ɗaukarsa a matsayin wani ayatul layi ko kaza da kaza da sauransu sai ga yawo ya lallaɓo ya zo ya buge rawanin akwai wanda na gani ma bayan ya buge rawanin sai dai ɗan zan naushe shi sosai wallahi kuwa sai ka ƙara ta yankuwa mai ja wannan waɗannan yaran da suka rinka ba da fatawa aka rinka zinar mutu'a da iyayensu aka haife su yanzu kuma shine abin Allah maɗaukakin sarki ya dawo da shi kansu yan suna girban mugun aikin da suka yi ne to kun ga abin da yake faruwa kenan shi sa addinin musulunci duk wata hanya da za ta lalata hanyar samar da ɗan adam bai yadda da ita ba aure kadai aka yadda au ma malakat aimanukum ko kuma abin da ya shafi bayi yanzu kuma babu bayi shi sa ba ma bayani akan shi hakan nan ku kalla auren da ake ce masa auren kisan wuta eh auren kisan wuta shi ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tsina ma yi shi akan sa yace la'anallahu muhallila wal muhallala lahu Allah ya tsine wa shi wanda ya je ya warware igiya ukun da wani ya lalata Allah madaukakin sarki yace wa in tallaq fa in tallaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayrahu shi kuma sai je aka hada baki da shi aka bashi kuɗi yaje ya aure ta ya kwanta da ita sannan ya sake ta dan wancan ya aura annabi annabi yace Allah ya tsine mata albarka shi ma wanda yaje ya hada bakin aka shi ma Allah ya tsine mata albarka to duk wani aure da za ku ga ba shi da tabbas ba shi da ka'ida zai haifar da matsala a cikin samun ɗan adam Allah maɗaukakin sarki hana shi yake Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ‘yan uwa a abu na gaba shine ba'adu samarat au ba'abu fawa'idiz zawaj za mu ɗanyi bayani ne game da wasu daga cikin fa'idodin aure me yasa za mu yi bayani game da fa'idodin aure za mu tattauna su ne ‘yan uwa saboda na farko shine ne galibi abin da ke faruwa na hanyar mace-macen aure da rashin rike aure da daraja da husuma da akan samu tsakanin miji da mata a harkar aure ana samun su ne sakamakon rashin sanin menene auren menene yake cikin auren wanne irin gwaggwaban lada da romo Allah madaukakin sarki ya ajiye a cikin aure to idan mutum ya san wasu daga cikin fa'idodin aure da abin da yake kunshe da shi insha Allah ta'ala zai rike shi kakam wanda bai ba zai kokari yayi wanda yayi zai kokari ya rike kayansa wanda aka bata masa rai a cikin aure zai yi hakuri dan ya san akwai abin da yake yana da wani hadafi da yake so ya cimma to shi sa ya kamata a dan faɗi wasu daga cikin fawaid ko samarat da aure yake da shi yan uwa ya isha aure falala da daraja kadai in ka bar shi a matsayin imtisal amrillahi ne wa rasulihi ya isa aure kadai falala an ka bashi aka imtisalu amrillahi ne wa rasulihi bin umarnin Allah madaukakin sarki ne da manzansa Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani yace mi aure wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum Allah madaukakin sarki yace ku yi aure kai ku auri ma zawarawa daga cikin ku ba sai budurori ba zawara ma kada a basu su ma ringa auren su yace nagartattu daga cikin bayin ku maza da mata su ma ringa ringa hada su aure a ciki haka nan Allah maɗaukakin sarki ce fankihu ma tsaba lakum minan nisa'i ku aure abin da ya muku daɗi daga cikin mata Allah maɗaukakin sarki ce kai aure annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj annabi ya ce ya ku taron samari ya ku taron matasa wanda duk yake da ikon ɗaukan nauyin aure to kada ya sake je ya aure wannan umarni ne na Allah da manzon sai ka ɗauka ka bi to wannan ya ishe ka falala da daraja ka koma cikin alkur'ani kaga yadda Allah madaukakin sarki yake ta yaban yake ta alƙawari mai dadi mai kwantar da rai ga masu biyayya a gare shi wa may yuti Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha wa dhalika al-fawz al-azim ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقواكو كلا haka Allah madaukakin sarki yake ta kawo waɗannan abubuwan idan kai wa Allah da manzansa biyayya zai saka aljanna menene babban abu na ƙarshe da dan adam yake so a rayuwarsa yan uwa shiga aljanna to bin umarnin Allah da manzansa ɗaya daga cikin al'amura ne da ya saka kai ka aljanna wanda Allah madaukakin sarki ya nufe shi ya ba Allah da manzansa annabi Allah madaukakin sarki yace zai kasance da ranar tashin alkiyama tare da annabawa da siddiqai da shahidai Allah maɗaukakin sarki ce wahu suna ula'ika rafiqa ma dalla da irin wannan karafka da irin wannan tawaga ta mutanen kirki Allah ya samu daga cikin su uwa to ya ishe ka kadai kayi aure dan Allah imtisal awamirillah wa rasuli dan bin umarnin Allah maɗaukakin sarki da manzansa yan uwa daga cikin fa'idoji da aure yake da shi yan uwa akwai koyi ne wa annabawan Allah maɗaukakin sarki zaɓaɓɓun bayin Allah maɗaukakin sarki gaba ɗaya wanda Allah maɗaukakin sarki ya fi son su su ne annabawansa da manzanninsa to yin aure ‘yan uwa koyi ne da su yin aure koyi ne da su shi sa Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana cewa walaƙad arsalna rusulan min qablika sai ce me waja'alna lahum azwajan wa dhurriya Allah maɗaukakin sarki ce da manzansa walaƙad hakika tabbas arsalna min qablika rusulan mun turo kafinka da wasu manzanni da dan su isar da sakon Allah kamar yadda aka turo ka ka isar sai Allah madaukakin sarki ce waja'alna lahum sai muka sanya musu azwajan mataye wa zurriya da kuma zurriya shi sa sai kaga ƴan uwa wanda suka fi kowa ma tarin mata da yawa su ne annabawan Allah da manzanni dan an nuna maka muhimmancin abin annabin sallallahu alaihi wasallam matansa nawa sha ɗaya wanda ya zauna da su a lokaci guda guda nawa tara to ba wai fa an iyakance wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa iyakacin mata sha ɗaya kaɗai zai aura ba a'a haka dai Allah madaukakin sarki ya kaddara masa ya auri sha ɗaya amma in ya aure fiye da haka ma shi babu komai dan an nuna maka falala da mahimmancin aure shi sa zaka ga annabi Suleiman alaihi salam annabi Suleiman kamar yadda hadisin Bukhari da Muslim suka tabbatar hadisin Abu Hurairah annabi suleiman ya yi alwashi cewa ya ce la'aƙufannan lailata ala tis'inan mar'ati ya ce na yi alkawari zan zaga mataye na guda casa'in a wannan daren an fahimta ya ce kulluhunna kulluhunna dukkaninsu ta a tibi farisin kowace za ta haifi wanda yake mahayin doki wanda zai yaƙi yujahidu fi sabilillah wanda zai jihadi don ɗaukaka kalmar Allah maɗaukai sarki muhalli shi ya ɗin ma a cikin maganin uwa shine mai mata casa'in mata casa'in ashe aure sunna ce ta annabawa shi sa hadisi ya tabbata a cikin sunan na imamu turmizi daga sahabi abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu yake cewa arba'un min sunanil anbiya wasu abubuwa guda hudu suna daga cikin sunnonin annabawa na farko yace al-haya ita ce kunya wata raya kuma ta zo da alhinna shi ne yin lalle a ina a gemu ba a hannu ba a hannu mata suke yin lalle na biyu yace wa ta'attur shine sanya turare ita ma sunna ce ta annabawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe yana son turare sallallahu alaihi wasallam wasiwak da aswaki sai na karshe wan nikah da aure duk waɗannan abubuwa guda hudu sunna ce ta annabawan Allah to ya ishe ka falala ka bugi kirji ka ji kai ma kana koyi da wanda Allah ya fi so su ne annabawansa da manzanninsa. ‘Yan uwa daga cikin fa'idojin aure akwai kafar shahwa wa gabbul basar, shi ne rage gafin da kaifin sha'awar da take damun mutum da kuma rintse gani. Mu sani cewa ‘yan uwa daga lokacin da mutum ya kai shekarun balaga, to Allah maɗaukakin sarki yakan canza halittarsa, idan namiji ne za ka ga ya canza, idan mace ce ma za ka ga ta canza. wasu halittun da babu shi a jikinta za ka ga sun fito wata hali wasu halittun da gani babu a jikinsa shi ma za ga sun fito me yake nunawa ta shiga wata marhala ta musamman wacce da ba ita take ba to a lokacin sai Allah madaukakin sarki sa dan adam wata gariza wata gariza ta sha'awa wanda idan ya ga abin da zai motsa wannan sha'awar lalle zai motsa masa ita to kuma wannan sha'awar galibi ba kowa yake iya control ɗinta ba bai je ya aiwatar da ita ba to inda Allah madaukakin sarki ya sanya a aiwatar da wannan sha'awar shine ta hanya guda ɗaya ta hanyar aure ta hanyar aure shi sa za ku ga duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya nufe shi yayi aure Allah madaukakin sarki ya taimake shi kuma Allah madaukakin sarki yana son sa da rahama domin idan ba haka ba gauro idan sha'awa ta ciyo shi ya zai yi kenan sai dai ɗauki shawara annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta me ta yin azumi yawwa ina gani sai ɗan rage ina fata an fahimta a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ya ga mana lallai dole ne mu kiyaye farjin mu mu kuma kiyaye ganin mu Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul nur a haƙƙin maza yake cewa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum haka nan yace qul lil mu'minati yaghdubna min absarihim wa yahfazna furujahunna Allah madaukakin sarki yace ka gaya musu ya rasulullah su a ka gaya wa mu'mine maza ya rasulullah su kiyaye farjin su kuma su kuma rintse ganin su malamai suka ce gani shi yake kai mutum zuwa ga aiwatar da farji ma'ana idan mutum ya saki ganinsa sa bai kontrolin ɗinsa ba to bai aune ba kuma zai tsinci farjinsa a cikin saɓawa Allah maɗaukakin sarki yan an fahimci wannan da kyau malamai suka ce makami na farko da shaɗan yake fara amfani da shi shine ido ka kalla da kyau sai ka gani sannan zuciyar ka taraya sannan duk abin da zai faru ya faru shi sa suka ce wai nazratun tabassumun wa salamun fa kalamun fa mau'idun fa liqa'un wai abin da ake fara yi shine gani nazratun gani mutum zai fara idan ya hanga ido ya ga abin da bai dace ba ga macen da bai kamata ya gani ba to shikenan idan shedan ya raya masa abin da ya raya masa game da ita shikenan tabassum sai dan saka mata murmushi shikenan kaga abu ya fara lalacewa kenan da ta dawo masa ta yi masa responding ta amsa sai me sai sai salamun sai sallama salamu alaikum ya gida ya kike da sauransu kaza da kaza daga nan me sai fa mau'idun sai a sa kuma inda za a haɗu falikawun kuma sai a je a da abin da ba shi kenan ba Allah ya kiyaye mu ƴan uwa gani shine shi sa dole ne Allah madaukakin sarki ya gaya mana dukkanin musulmin da yake so ya tsira lalle ne sai ka kiyaye ganinka to abinda aure yake taimaka mutum dan uwa shine kiyaye ganin duk mutumin da yake da mata Allah madaukakin sarki ya taimake shi zai iya zai iya zuwa ya kalli matarsa ya bar matar da ba tasa ba to wannan ɗaya daga cikin samara ta aure kenan abu na hudu uwa shine adamu zuyu'il fahishati fil muslimina abinda aure yake da shi na falala yan uwa shine aure yana taimakawa wajen rashin yaduwar alfasha a cikin mutane aure yana takaita rate na adadin alfashin da take yaduwa a cikin mutane yan uwa inda akwai aure yadda ya kamata ana yin sa tsarin da ya kamata yan uwa wallahi ana samun raguwa bari ba ku wani misali guda daya ba aya ba hadisi za ku yadda da ni shekaru talatin zuwa arba'in da suka wuce ko shakka babu kun san adadin zinace-zinacen da ake bai kai yanzu ba ko kuma haka ne ko bai kai yanzu ba haka ne ko kun san dalili to ɗaya daga cikin dalilai yan uwa ku duba ku gani duk wanda ya kai shekara arba'in ko talatin da wahala ya taso gidansa ya gama ya ga gidansa babarsa ce kadai ba haka bane zaka ga iyayenmu a wancan lokaci za ga komai rashin ƙarfin mutum tun da rayuwar lokacin a kwance take akwai arhar rayuwa za ka ga mata biyu ne mata uku a gida haka ne akwai adadin aure da yawa adadin auren da yake da ake da yawa sai ya rage adadin zinace zinace amma yanzu me yake faruwa me yake faruwa galibi yanzu idan mutum ya aure mace guda ɗaya sai ka ce fasto wani sai dai su mutu tare wani sai dai su mutu tare idan ma ya ce zai ƙara wannan bala'in da ake ciki na yau ɗin na kaɗai ta ishe shi da me za a ji na gidan ma a ƙwari a lura da su ballantana kuma a jawo wata ita ma ta zo ta shiga cikin rami to akwai wannan wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya jawo mana ne yawancin zinace zinace to shi sa inda ake aure yan uwa za ku ga insha Allah ta'ala ana samun karancin yawan zinace zinace saboda haka wannan ɗaya daga cikin samara ta aure kenan yan uwana masu albarka abu na biyar shine تكثير النسل الذي به تتم مباحة النبي صلى الله عليه وسلم لسائر الأنبياء da aure ne za a samu al'ummar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai alfahari da ita kamar yadda ya faɗa a cikin hadisin Anas wanda Imam Ahmad dan Hanbal ya fitar da shi a cikin Musnad yace tazawwajul tazawwajul wadudal waluda fa inni mukafirun bikumul umama ko mukafirun bikumul anbiya yawmal qiyama annabi yace ku auri mataye alwaduda wanda kuke so alwaluda masu haihuwa yace saboda zan yi alfahari da ku wa sauran mutane ko wa sauran annabayan uwana ranar tashin alkiyama to idan ba mu aure ba za mu hayayyafa idan ba mu hayayyafa ba da mai annabi zai alfahari da mu ɗaya daga cikin samar aure kenan yan uwa yan uwa saboda lokaci abubuwan da yawa amma dai insha Allah ta'ala zan takaita akan na shida shine tahsilur rizq wa tawsi'a yan uwa aure yana jawo arziki da wadata eh kai tsaye cikin alkurani zan tafi da mu Allah madaukakin sarki ya ce wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa ima'ikum ku ara samun gaban in yakunu fuqaraa haka Allah madaukakin sarki ya faɗa Allah ce ku yi aure idan kun kasance talakawa marasa shi sai Allah ya ce kada ku damu zai wadata ku da me daga falalarsa a sakamakon auren da za ku yi dan uwa hadisi ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hadisin turmizi ne wanda sahabi abu rai ya fitar da shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa salafatun haqqun ala Allah aunihim mutum uku haƙƙi ne akan Allah madaukakin sarki ya taimake shi ya taimake su haƙƙi ne akan Allah madaukakin sarki ya taimake su na farko shine al-mujahid fi sabilillah wanda ya fita yaƙi dan ɗaukaka kalmar Allah maɗaukakin sarki wannan yana da haƙƙi Allah maɗaukakin sarki zai taimake shi a wannan yaƙin ko dai ya samu nasara ya dawo gida da ganima ko kuma a kashe shi yayi shahada duk taimakon Allah ne a kansa na biyu wal mukatabu alladhi yuridu al-ada da bawa mukatabi wanda yake nufin bayar da abin da aka ɗora masa mukatabi shine ba wanda mai gidansa ya sa masa kuɗi ce ka je ka kawo kaza na yan taka to yake so ya ɗauki wannan abin da aka ce za a yan tashi saboda shi ya bayar to idan ya tafi neman abinci ko neman kuɗi dan ya zo ya kawo mai gidansa Allah zai taimake shi sai na uku yan uwa shine wannakihul ladhi yuridul afafa da mai auren da ya aure dan ya kama kansa dan ya daina kallace kallace dan ya daina biye biye dan ya daina kaza Allah madaukakin sarki zai taimake shi haƙƙi ne akan Allah madaukakin sarki ya taimake shi ya shi sa ɗan uwana kai aure Allah maɗaukakin sarki zai taimake ka insha Allah ta'ala ɗan uwa akwai abin da ya kamata shi ma a ce na kawo shi a takaice shine samun lada da ɗan adam zai yi lokacin saduwa da iyalinsa shi ma wannan samara ce ta aure abin da ya sana kawo wannan shine wasu suna ɗauka aure da yanayi ko kuma abin da mutum zai more kawai a cikinsa duk abin da ɗan adam zai inda kai musulmi ne kana fara kawo Allah a cikinsa sannan wani abu biyu baya to duk lokacin da mutum zai yi aure ya rinka kawo Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi don ya samu lada a kai to sannan duk wani abin da yake na kyautatawa da kaza da kaza sai biyu bayansa saboda haka daga cikin samara ta aure 'yan uwa shi ne mutum zai samu lada duk lokacin da ya tara da iyalinsa shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wa fi bubi ahadikum sadaqa ɗayan ku ya tara da iyalinsa za a bashi ladan sadaka sai wani sahabi ya mamaki ya ce ya rasulullah a ya'ati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu ajarun ya rasulullah ɗaya daga cikin mai zakkewa sha'awa sai biya bukatarsa ta ɗa namiji kuma ya bashi lada sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ara'aita لو وضعها في حرام أكان عليه وزر kana gani idan da ya sa wannan sha'awar tasa a cikin haramun za a bashi allaki sai annabi ya ce fa kadhalika law law wada'aha fi halal to haka al'abarin yake idan da a ce zai sa ta a cikin halal Allah madaukakin sarki zai bashi lada to duk irin waɗannan abubuwan ƴan uwa su ake tattarawa sai mutum ya sa su a cikin zuciyarsa idan zai aure sai rinka hango su za su taimaka masa wajen zaman lafiya insha Allah ta'ala ‘yan uwa masu albarka gaba wata ita ce ta ƙarshe shi ne almashakil wanda su ne a jigon maganganun nawa gaba ɗaya wato ina ce almashakil ina nufin abubuwan da suke kawo matsala a cikin aure ba ina nufin abin da ke kawo rabuwar aure ba a'a duk wanda ya ce zai maka lakta ko zai maka bayani akan abin da ke kawo rabuwar aure wallahi wahalar da kansa saboda kowanne aure da kaga ya raba akwai abin da ya raba shi abin da ya raba wancan ba shi ya raba wannan ba abin da ya raba wannan ba shi ya raba kowanne aure da ka gani wani abin da za ka yi mamaki ma kai baka ma san shi ba kwata kwata kuma shi ya raba su to amma ka dauki ka'ida amma abubuwan da suke kusan idan aka kawo abubuwa da za su shiga ciki to shikenan mashakil matsaloli wanda suke haifuwa a cikin aure ɗan uwa na raba su guda biyu akwai almashakil ma qabla zawaj su matsalolin suna faruwa ne kafin aure akwai kuma ma ba'da zawaj akwai wanda kuma sai bayan auren ko kuma asna asna zawaj ko kuma lokacin auren suke faruwa zamu fara da wanda suke faruwa kafin aure ɗan uwa daga cikin manya-manyan matsalolin da suke faruwa kafin aure shine rashin bincike adamul bahas ad-daqiq rashin bincike mai zurfi a yi bincike da ƙiƙin da bincike ina ce da ƙiƙi ba ana nufin da ƙiƙi mara karatu ba suna wani malam ba aka raba kallon ibini da ƙiƙil idi Allah ya masa rama to a yi bincike mai zurfi ‘yan uwa rashin bincike yana jefa aure cikin matsalar da ba ta warwarwa lallai ne duk mutumin da zai aure ɓangaren namiji da ɓangaren mace musamman a wani lokaci ya yi bincike wace irin mace zai aura suwa iyayenta ya yanayin gidansa yake duk wannan abu ne da ya kamata ya bincika ya gani shi ma ya kamata a yi bincike a kansa a gawaye shi yanzu ɗazu muke magana da wani bawan Allah yake ban labari cewa ɗan hizba ne a hizba yake aiki yace an kawo musu wani kes wani mutum ya ji ya auro ta mata bayan an yi auren sai ya same ta shi da ita yake gaya mata ya ce shi fa wallahi ba zai iya saduwa da ita ta gaba ba sai dai sadu da ita ta baya ya ce abin da ya sai aure ta kawai baya su mutane su rinka mai kallon ya girma ya ki aure ne ya ce amma shi ga harkar da yake zai sadu da ita ne kawai ta baya in ta yadda yan uwa mai haifar da wannan rashin bincike wannan ni ni ni ni ne shaida wata mata ta zo ta ta zo ta same mu anan anan masallacin mu a sama ta zo neman taimako ne haka shine take mana bayanin abin da ke faruwa tace aurenta ya mata dalilin mutuwa aurenta mijinta ta baya yake neman ta aurenta ya mutu ta dawo gidan yar uwarta to yar uwarta ta ce kusan ita ma karfin ta kar take neman taimako to abin da yasa uwa na kawo mana irin wannan shine me ya kawo irin wannan abuwar rashin bincike da yawa daga cikin matasan mu da samari idan suna kawo maka matsatsalin su sai ka je na cewa matarsa tana yawo matarsa tana kula maza matarsa tana kaza matarsa tana kaza sai ta ce ai mijinta dan neman dan neman mata ne mijinta yana neman mata mijinta yana shaye shaye ya ake baki sai yana shaye shaye ba sai da kika aure shi ɗan uwa na fata an fahimta saboda haka ɗan uwa ɗaya daga cikin manya manyan matsalolin wallahi da auren muke fuskanta shine rashin bincike yanzu zaka ga wasu kawai abin da suke bukata shine ayi sauri ayi da ta samu miji ai ba a wasa da miji yanzu a'a wallahi wani mijin ba ma wasa da shi ba habal za a yi da shi saboda idan kwarai da gaske idan ka bari ya aure yarka to wallahi ya walakanta take na har abada zai ci mata mutunci bai san darajar ta ba to dole ne a yi bincike yan uwa shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu wata ka'ida mutsarida yace idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju idan ka fahimci wanda yazo neman yarka mutumin kirki ne yana da addini ɗabi'unsa ɗabi'un kirki ne biyun ake haɗawa e ba addini kadai ake kallo ba kuma dabi'a kadai ake kallo ba duk biyun ake hadawa idan ka samu mai addini kadai bashi da dabi'a wallahi zaka gwammace zaka gwammace zaka gwammace ayi zakin ta kamar yadda Bahaushe yake faɗa haka idan ka samu mai dabi'a kadai bashi da addini shi ma to shikenan za a samu matsala e zaka ta sabbata akwai wacce ta zo ta ga maka ta ce malam mijina baya sallah ta ce mijinta baya sallah kwata kwata baya sallah wallahi akwai wacce ta zo take ga mu haka mijinta baya sallah to kaga saboda Allah ya halatta mace ta zauna da arni a ce kwata-kwata baya baya sallah gaba daya duka baya sallah to kaga duk dabi'unsa na kirki wannan ba mutumin kirki bane haka shi ma duk addininsa in dai ba shi da ɗabi'u masu kyau to kada a aure shi haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu irin wannan mizanin game da ita kanta mace yace tun kahul mar'atu lime li arba'a galibi abin da yasa mutane suke auren mace saboda abubuwa guda hudu ne limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha sai ce wa li diniha fa alayka bi zati dini taribat yadaka annabi yace saboda dukiya saboda kuɗi saboda dangi yar wane ce ake auren mace sannan ana aurenta dan addini sai annabi gaba ɗaya tattara waɗancan guda uku sai ya zubar sai ce fa alayka bi zati dini ne mata ka shaidi da gargadi ka auri ma'abociyar addini wannan nasiha ce tawa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fita ya fita hakanan ita ma mace dan uwa duk lokacin da zaka aure ta ka binciki dabi'unta da halayenta ka binciki dabi'unta da ba kaga yadda aka ce namiji ka binciki mai addini da dabi'u ita ma haka wallahi duk hijabin mace duk zuwa islamiyanta duk hadda qur'aninta in dai ba ta da dabi'a masu kyau kada ka aure ta ina baka shawara dan uwana sai ga malam ya san ya san labarin hafiza eh wani dan uwa ne je auro ta Hafiza ina ga muku ta fara karatu ina ga maka sai ka ce Muhammad Khalil al-Khusari saboda qira'a amma wallahi sai ta aure shi da ya aure ta ta fara gasa masa aya a hannu shi abin bai dadi ba in muna so mu tsokane sai mu ce na Hafiza to ba ba addini kadai ake kallo ba kalli dabi'a ka ka kalli ka aure mai karatun alqur'ani ta ci kwalarka ta daddanna maka ashar ina karatun alqur'ani ta aje shi a gefe sai ta gama sai ta dauko kayanta yan uwa bincike yana da kyau mu yi bincike sannan iyaye su yi binciken da ya kamata su ma wani lokacin iyaye su suke barin kari ranta bani galibi idan an ga mutum ya zo da abin hannu ya dan fara hidima to fa shine mutumin kirki ba duk duniya ba wanda ya kushe shi eh wallahi ba kai saka kushe shi ba kai babba ne a gidan da sauransu abinda kake yana abinda yake kai kana yi ne sai kuma an je an yi auren shi kenan sai a shiga cikin wani hali to wannan yan uwa idan aka yi bincike da ƙarshe sai kaga an dawo da an yi auren sati ɗaya sati biyu wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya shekara biyu sai ga an yi an rabu a yi aure sai kaji an ce mijin ya tattara yarinyar ko kuma matar da 'ya'yanta ya aje su a gefe ya gudu can an da an neme shi an rasa kai ya ake baka san dangin mutum baka san iyayensa baka dauki ka bashi saboda haka idan zaka kuka wannan ka fara zargin kanka sannan ka zargi wani yan uwa wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske a gurguje abu na biyu yan uwa daga cikin abubuwan da yake taka rawa sosai wajen lalacewar aure shine adamu ma'rifati ilmi zawaj rashin sanin ilimin aure me yasa Allah madaukakin sarki ce aure shi yasa na ga muku ai daga cikin abubuwan da da yasa na ambaci samaratu zawaj saboda mu san wasu daga cikin waɗannan abubuwa eh shi yasa na ji daɗi kwarai da gaske da aka ce malam ya sa ya sa littafin fannu ta'amul bainaz zawjayn ana karantawa ƴan uwa yana da kyau kwarai da gaske bai kamata a ce sai aure ya tashi za a rinka zama ana lakta ba a'a karatu ya kamata a mai da shi ne da kullum kowa ya san abin da yake kansa na haƙi ya san dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ce ya aure aure ba sharhola bane wa ba a yin aure dan naga abokaina sun yi ni sun bani ba na yin aure ba a yin aure dan wane ya mun gori ba a yin aure dan kada in daina kwanan shago kwadai ba a yin aure dan kada in daina cin indomi a wajen mai indomi ko in daina yi a wajen mai shayi wallahi in wannan ga muku ba a yin aure saboda wannan ana yin aure ne saboda Allah madaukakin sarki ya ce ayi saboda ɗan uwa aure mas'uliya ce responsibility ne galibi abin da ke faruwa yan uwa idan mutum ya aure saboda irin wannan abubuwan an hura masa wuta ne an ce sai kai aure ka girma ka kin aure ko kuma abokan suna ce masa ka kin ki sai yayi auren sai ya ga kwata kwata abin da yake tsammani a cikin auren ba shi bane sai ga daukan nauyi ne sai ga wahala ce sai ga sai ga abin ya fara fita a ransa sai ya ce wa yarinyar mutunci kuma ya sake ta amma tun farko ka san cewa zan yi aure ne saboda Allah ya ce ayi kuma a cikin aure akwai daɗi akwai wahala wanda wahala ta fi yawa eh wahalar tafi yawa yadda ka san dan uwa zaka yi sallar azhar ko sallar asbahi a cikin sanyi hunturun sanyi ka tashi baka so haka zaka je ka samu ruwa wani lokacin ma ruwan da zaka samu na dimi babu da ruwan sanyi zaka sa a jikinka kana karkarwa ka fito ka tafi masallaci wani lokaci kare ya biyo ka ka je kai sallar asuba ka dawo gida kaji wasu sun yi da rakare na biyu kuke na yan uwa to wannan abin da mutum yake ai kowa ya san wannan abin ba abin so bane amma me yasa kake saboda ka san Allah ne yace kai akwai abin da kake so ka samu haka ake aure yan uwa wallahi duk mutumin da ya aure dan ya more kawai zai samu matsala a cikin aurensa shi sa lallai dai Allah ya saka malamai da alkhairi a sa littattafai na koyar da zamantakewar aure a koyawa matasa da samari akwai wani abu da naga babban malamin malam Abdulhab Abdullahi yana yi abu ne mai kyau idan aka kusa auren yan mata sai su yi daura ta yan mata kamar ta wata biyu ta wata uku duk wacce aka kusa aurenta ba sa ɗauka sai wacce aka kusa aurenta kamar za a aurenta da wata biyu ko wata uku sai su tattara su sai su kamar wata ɗaya ko wata biyu su nemi su faɗakarwa da nusarwa akan abin da ya shafa aure alal akalla ya ta samu abubuwa da yawa kamar ta je gidan mijinta ƴan uwan mu gwada irin waɗannan ina ya sayarin islamiyu ina masu ɗalibai kuma ku gwada irin waɗannan abubuwan ba dole sai da yawa ba ko mutum biyar ne ku samu ku ɗarin karantar da su ga abin da Allah ya ce akan aure ga abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa akan aure yan uwa za a samu canji ko ba za a samu canji ba za a samu canji mu gwada mu gwada ita dama al-hikma dhallatul mu'min aina ma wajadaha akhadha ita hikima dama duk inda mutum ya ganta kwafarta ake eh ka kalli wani mutum da yake da hikima da basira ka dauki irin abin da kai ma kai shikenan kamar abin da ya faɗi na mu'mini duk inda duk inda ya ganshi kawai dauka yake yan uwa daga cikin matsalolin da aure yake fuskanta a ƙasar Hausa ‘yan uwa akwai alkhitba. Naka ce alkhitba umumin shine neman aure gaba ɗaya. E ba zance shine alkhitba ba neman aure gaba ɗaya shine alkhitba. Yanayin neman auren mu gaskiya yana da matsaltsalu da yawa da ya kamata a ce mun gyara shi. ‘Yan uwa neman aure namiji ya gama ce ya ce yana santa shari'a ba ta ƙayyade ko ta tsara dole sai ta hanya kaza ba. Ba a ce lallai lallai idan ka gama ce sai ka je ka sami iyayenta ba ko kuma sai ka je ka same ta ko abin da ya kama da ka a shari'a bata bari ba bata abin nan bata tsayyade hakan ba shari'a ta bar abin ne gwargwadon urfin mutane gwargwadon yanayin ɗabi'u da al'adun mutane wasu gurin zaka ga namiji ya gama ce ya je ya same ta ita kadai wannan rashin kunya ne sai dai ya je ya sami iyayenta wani wajen kuma babu laifi ya je ya same ta su daidaita sannan ya zo ya sami iyayen duk babu komai duk ana yi kamar yadda ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi ya nemi auren sayyidina Aisha Allah ya kara mata yadda a wajen mahaifinta sayyidina Abubakar a cikin hadisin Bukhari ya nemi auren ta sai sayyidina Abubakar yake ce masa ya rasulullah innama anta akhi ake dan uwana ne sai za ka aure ake ya rasulullah sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce masa ana sai ce masa anta akhi fi kitabillahi kai dan uwana ne a littafin Allah wa fi dinillahi a cikin littafin Allah amma wahiya li halalu amma ita halatta a gari ne ka karamta mu ya halatta babu laifi haka nan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma shi da kansa ya nemi auren ummu salama ta hanyar tura wakili ya tura wakilin hatib ibn ibn balta'ata shi ya tura ya je ne masa auren ummu salama haka nan ita kanta macanta ne ma aure wa kanta ga annabi tsira da aminci tsara sabata a gare shi kowa ya san hadisul wahiba da yake cikin bukari wata ta zo ta tsaya akan annabi ta ce ya rasulullah ni fa kai mun ya rasulullah na baka kaina annabi tsira da aminci tsara sabata a gare shi ya daga kai ya kalle ta iya kallon da zai iya sai soke kansa wani sahabi ya ce ya rasulullah na fahimci baka bukata ni a bani ina so annabi ya ce kana so ya ce eh to shikenan ta je kawo sadaki a daura aure babu babu kuma ka da kuma bashi da kuma sai ka je ka bincika ya je ya bincika ya bincika ya bincika ba komai ce ko ma ya fi baka da shi zani haka ka je ka dauko ita rasulullah sai na jiki na kadai ce kuma na jikinka an ka kunce kai me zaka zauna da shi kun ji bayan Allah shi rigar sa daya ce kawai rigar sa daya ce yace idan ya bada wannan zanin da wanne zai zauna kai da rigon ka nawa annabi ya ce iltamis walau khatama min hadid ka je ka duba ko da zoban karfe ne ka samu ka zo daura muku aure karshe dai ba a samu abin da za a daura masa aure da shi ba sai da me sai da suratul baqara da ali imran da surorin alqur'ani annabi ya ce na aura maka ita da abin da ka haddace na alqur'ani shikenan ta shiga je babu ba shi da shi to yan uwa duk hanyar da mutum ya ga zai bi matukar ta dace da al'adarsa babu laifi sai mutum ya bi uwa a harkar neman auren mu akwai kurakurai kamar yadda na ambata a baya da ake yi da yawa abu na farko a yanayin zancen da ake a ƙasar Hausa yana haifar da mutuwar aure bayan aure abinda nake nufi da wannan shine na farko saban Allah madaukakin sarki yana shiga ciki tun daga farko tun da ana samun halwa ana samun kebancewa tsakanin namiji da mace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace babu yadda za a yi namiji ya kebance da mace sai na ukun sai kasancewa shedani to kai ya kake tsammani da kai da mace da shedani dan Allah za a wanye lafiya ba za a wanye lafiya ba to abin da yake faruwa kenan duk lokacin da mutum ya keɓance da matar da zai aura a soro ko a cikin ɗaki ko a sitrum ɗin gidansu ko a kaza ko a kaza ko a kaza daga shi sai ita to kuma zai iya faruwa duk mutuncinka ɗan uwa duk addininka wallahi ka guji abin da Allah maɗaukin sarki da manzon suka ce ka da kai shine kawai zaman lafiyanka amma kada ka kai ustazi ne kai akramaka Allah ne annabi Yusuf ma Allah maɗaukin sarki ya ba mu labarin sa cewa wala qad hammat bihi wa hamma biha laula an raha burana rabbi ne face dama na da sauran mutane don kan matsawaita to ba matsala ba la'ai sai a tsaya ko ba a gaba ba saboda ya kamata al'akari da lokaci na ce daga cikin abubuwan da suke kawo matsaltsalu a cikin auratayyanmu akwai yanayin yadda ake zance wanda akwai bukatar a gyara shi gaskiya duk wanda yake da ya mace da kuma shi wanda zai zo zancen ya kamata a ce sun sun lura da tsarin da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye wajen mu'amalar namiji da mace musamman mahaifi tun lokacin da zance ya kama to lallai ba daidai ba ne a bar namiji da mace a waje guda babu kowa a keɓance wannan ba daidai ba ne idan ba auren ta ba wannan bai halatta ba yan uwa daga cikin abin da ke jawo matsaltsalu na aure musamman a ƙasar hausa akwai daɗewa ana neman aure daɗewa ana neman aure wannan shi ma yana taimakawa wajen idan an yi auren za ka ga auren baya samun natijar da ya kamata a ce ya samu saboda galibi abin da ya kamata a ce an yi su a gidan miji duk galibi an gabatar da su a waje lokacin da suke neman auren sannan abu na ƙarshe da zan dakata a kansa ɗan uwa shine mace ta kasance tana da yawan samari shi ma yana taimakawa wajen lalata auren saboda yawan samari ga mace ɗaya ne daga cikin abin da yake hana ta zaman aure galibi zaka ga akwai samarin da ko ta yi aure ba ta iya rabuwa da su eh ta yi aure amma tana da samarin da suke waya suke chatting suke abubuwa da sauransu to irin wannan galibi shi mijin da ya aure ta zarar ya gani za ga auren baya kaiwa ko ina yake rabuwa a gurguje kuwa ina gani saboda yanayi na lokaci da kuma matsala da inje bayar ina gani insha Allah ta'ala anan zan jabirki a nan zan dakata insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala idan malam ya samu wani lokaci a gaba ya karasa sauran abubuwan da ban karasa ba tunda akwai matsaloli da yawa da ban ambata ba na kafin auren da bayan an yi auren to amma dai tunda lokaci yayi dole zamu dakata anan abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله